wanda haka in ya dace wa sha uku watan bakwai miladiya ta 2024 da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin fadlul islam fajin nau za ta shi yawa kenan muna safaha ta fari insha Allah ta'ala ta biyu fashi na biyu kenan insha Allah muna cikin hadisin abi darda mala yace wa an abi darda radiyallahu anhu qala ya habbaza nawmul akyas wa iftaruhum kayfa yuqbaluna sahra al-humqa wa siyamihim ولمثقال ذرة ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى الله ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال لعبادة لعبادة من المغترين وأن أثر ديزو لغا أبو الدرداء الله قال يرداء قريشي كي يا حبذا ya kai son ko ka ce ya dacewar naul akiyar barcin mutane waɗanda suke al'akiyar al'akiyar jam'i ne na alkayyis manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut shine mutumin da yake ma kanshi lissahi sannan kuma yake ƙoƙarin aikata ayyuka saboda abin da zai biyo bayan mutuwa wani shi ne alkayisu a takaice ka ɗauke shi a matsayin mai hankali wanda ya san inda aka sa gaba mutumin da yake lissahi da raskwanan abin da zai je ya zo saboda gobe kiyaman shi to shi ne abu darda yake cewa ya habbaza naumul akiyasi ya dacewar barcin ma'abuta hankali sai ce wa iftaruhum sannan da buɗe bakinsu a nan malin yana so ya mana magana akan abubuwa guda biyu ne abu na farko magana akan kiyamun laili abu na biyu magana akan yin azumi na nafila to sai ke cewa ya dacewar barcin ma'abuta hankali da kuma cin abincinsu kenan rishin yin azumin nafila a kowane lokaci ya ce kaifa yubbanu na saharar humka ta ya za su rudu da cika dare na wawaye wasu yamihim da kuma azumi na wawaye ma'abuta al'akiyas ma'abuta hankali ba sa ruduwa da cika daren wawaye da azuminsu amma me yake nihi da wannan magana yace wala misqala zarratin yace kuma daidai da ƙwayar komayya min burrin na daga alkama ma'a taqwallahi tare da tsoron Allah wa yaqinin da yaqini a cikin zuciya yace a'zamu wa afdal shine mafi girma shine mafi falala wa arjahu shi ne mafi samun rinjaye idan aka ɗora shi a saman ma'auni a gobe kiyama ya ce min amsalin jibali na daga kamanceceniyan duwatsu ya ce wannan ɗan ƙwayar komayyan nan ko kuma ƙwayar alkama guda ɗaya ita ce mafi alheri sama da amsalin jibali sama da manyan duwatsu ya ce ibadatan minal muhtarrina game da bauta na mutanen da suke ruɗaɗɗu ya muka shi magana bai hoto hili ba yawwa abinda malin yake magana a nan bautar Allah da mutum zai yi a kan tsoron Allah da yaƙini wanda shi ne abinda ake bukata ya zamanto kana bauta wa ubangiji subhanahu wataala tare da tsoron Allah sannan kuma kana bauta wa Allah tare da yaƙini da sakankancewa da yarda da Allah subhanahu wataala to wannan ita ce take amsa sunan bautan Allah ba burin kujiya ba da nuna kamar ana yi eh shi da abinda malai ke cewa shi da abinda abu darda ke faɗi nan kenan ka ga nan da yace ya habbaza nawul akiyar ya dacewar barcin su kenan wata koda sun cika dare ko misali sun yi sallah amma ba akan tsarin ubangiji ba ko ko ba akan tsoron Allah ba akan ikhlasi ba kaga mutum sai ya dare farin yana kiyamun laili in ba dan Allah bai me zai samu da barci ya dami ya mishi alheri saboda ba abin da zai samu eh to shine saharal humqa cika dare na wawaye wasu yami haka kuma mutum ya azumi ba dan Allah ba kaga shafe da amfani da haka ke da cin abincinka da barcinka na dare ya yi maka alheri akan yin azumin nafila da qiyamul layli da ko ba wani irin azumin ne in dai zama to ba dan Allah za a yi shi ba wannan shine abinda Abu Darda yake faɗi anan shine yace ya habbaza nawmul aqyas wa ifṭaru wannan asar in asar ne wanda al-Imam Ahmad ya zo da shi a cikin littafin shi Kitabun Zuhud sannan Abu Abu Na'im ya zo da shi a cikin littafin shi Al-Hilya sannan isnadin wannan hadisi akwai jahala na rawi guda daya to amma kuma in ka dauki mazmunin abin duka yana komawa ne zuwa ga abin da ya shahi magana ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma ayoyi na Al-Qur'ani mai girma a nan abin da za mu ɗauka shi ne falalar musulunci yana tabbatuwa ne ga mutumin da ya yi aikin musulunci don Allah ba don ya burge ba ko ya nuna cewa ya iya ko ya nuna cewa wani abin takama ne ko abin alfahari ne a ana so ne ka tsantsantar da bautar ka yi ta don Allah kawai shi ne ma'anar a samu takawa sannan kuma a samu tsoron Allah a ciki to idan ka samu waɗannan abubuwa aiki zai samu karbuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba yace ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu me yasa saboda yaqinin da su sahabbai suke da ana baya babu shi sakankancewar zuciya da yarda da Allah da tsoron Allah da aka samu a wancan lokaci lal ba za a same shi ba a mutanen suka biyo bayansu sai dai su kwatanta fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu sannan duk aikin ibada wajibi ne bawa ya tsaya ya ajje hankalin shi zamanto ya rike zuciyar shi yayi a wannan abin dan Allah ubangiji subhanahu wataala yayi umarni akan ayyanka ko amma wannan yankan da aka ce in ma ka yi shi don wani Allah ka bar musulunci ubangiji subhanahu wataala zai amfana zai amfana da da naman ne ko kuma jinin kalla shine ce lan yanala Allah luhumha wala dima'uha sai ce walakin yanaluhu taqwa min Allah bai bukatar naman bai bukatar jinin abinda Allah ya umurce ku da shi shine tsoron Allah da kuka aikata aikin da haka dole ku yi don Allah idan kuna so ku samu lada da haka fadalla zalika ala annal mu'tabara huwa al-ikhlasu fil qalb jin tsoron Allah a cikin zuciya sannan kuma da gaskiyar da bawa ya bada tare da ubangiji shi wannan su fi zalika yatafawatun mutane kuma a cikin haka sun yi mi sun sha bamban wani daban yake da wani wacce daban take da wacce kowa da irin yaƙinin da yake da da kuma irin ƙoƙarin da yake da ya ce haza abubakarin radiyallahu anhu ga abubakar siddiq a cikin al'ummar na mazala ya ce babu ya shi al'imam ahmad ibn hanbal yake cewa a cikin littafin shi fada'ilu sahaba ya zo da asar ingantacce da sanadi ingantacce yake cewa bakar ibn abdullahi al-muzani yake faɗan cewa inna ababakrin lam yafdulillah lam yafdulil nasa abubakar siddiq Allah ƙara yarda a gare shi bai fifici mutane ba bi annahu kana aktsaruhum salatan wa sawman ba ya hi sahabbai gaba ɗaya azumi bane ba ba ya hi su gaba ɗaya yin sallar nafila bane ba innama sani cewa kawai ya fifice su da ni bishai'in kana fi qalbihi da wani abun da ya kasance a cikin zuciyar shi nan kuma dama nan ne marbatul faras nan ubangiji subhanahu wataala yake dubawa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah yana duba zukatanku ne miye niyyarka dan wa kai Allah ya sani daga kar da mutun ya rudu kanshi kaga dai lada ubangiji yake bada shi ayyukan ibada Allah ne ke karban su sannan kuma Allah shi kadai ya san abin da ke cikin zukatan mutane daga dan mi za ka yi aikin da ake samun lada dan wani kana wahalsar da kanka daga kai ba dan Allah ba Allah ya san ba dan shi din kai ba kuma yake na lada shi wancan da kai da shi mi zai baka mi zai maka babu daga mutum kar ya karka rudu zuciyarka kaga abubakar siddiq ya samu wannan fifiko a tsakanin wannan al'umma ka to kamfin da gaba daya a dalilin wani yaƙini da yake da a cikin zuciyar shi wanda ya fifiki sauran al'umma to wannan magana ta abu darda da yake ambatawa ala ya ambato su ka'idodi guda biyu cewa at-taqwa wal yaqin taqwa ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله Allah ya ce mun yi wasici ga ma'abuta littafi da waɗanda suka gabace ku gabaki ɗaya wasiyar da muka musu shine alittaqullah cewa a ji tsoron Allah ashe tsoron Allah shine ma'aunin da bawa aiki shi zai samu karbuwa wannan kuma alaka ce tsakaninka da ubangiji ka kai tsaye babu wanda zai iya shiga idan da gaske kake Allah ya sani idan ba da gaske kake ba ma Allah ya sani alaƙa ce tsakaninka da kai da ubangijinka da ka ji tsoron Allah ka daidaita al'amuranka tsakaninka da ubangijinka Allah shi ke bada komi shi ke bada lada in ka ga mutum a aljanna Allah ne ya kai shi idan ka ga baka gan shi ba to bai aikata aiki ba wanda ubangiji zai kai shi gidan aljannan nan ta kar mutum ya rubuta kanshi ka tsaya ka tsantsantar da niyyarka ayyukanka ka aikata su don Allah sannan ka samu yaƙini kada zamanto kana bauta wa Allah akan shakka ko kuma tsamma'ani kake anya abin nan haka nan ne ko ba haka nan bane ba a ka samu garanti da nutsuwa cewa abin nan haka nan ne in dai ya tabbata bautan Allah ne to ya tabbata bautan Allah ne to sai yake cewa ƙarshe yace zaka samu ayyuka wagagan ayyuka daga wajen wasu wanda suke rudaddu a cikin abin da ya shafi bauta wa Allah sai zamanto abin ana yi ne kamar dama don mutane su gani ana yi ne dama don wani ya ji haushi ana yi ne dama don wani ya ji daɗi ana yi dama don wani ya yi yabo ko kaza ko kaza alhali wannan ba ita ba ce manufa ta abin da ya shafi karantarwar addini mutum ya tsaya tsayin daka aikin ibada ka yi shi don Allah kawai manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin kawari yake ce musu yake cewa yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim idan ɗayanku ya ga sallar ba hawarije sai kare na sallarka me suke yi buluwi wuce gona da iri amma a yau aka samu su ‘yan bida suka ɗauko na jisun suke ɗora a hannun sunna kai da kake famance yadda manzan Allah yi ne kake yi ba ta ce maka ai ba hawarije ne kai ko kuma a wannan hadisin wai naku ne hatta ake hadisin ya izala kuskure ne duk mutumin da yake karatun addini kusan iya daga cikin al-tawa'ifu ƙungiyoyi na bid'a na farko ƙungiya ta khawarij allazina kharaju ala ali ibn abi talib lokacin da aka samu matsala ta maqtal usman ibn affan radiyallahu anhu usman ibn affan an samu wasu daga cikin waɗanda ba musulmi ba sun kai sun kawo da maganganu da kaza da kaza har suka harra da mutane irin su abdullahi ibn saba alaihi minallahi alfu la'ana ya ya kai ya kawo suka tada har suka zo garin madina suka kewaye usman cikin gidan shi na khilafa sai da ya kwana 21 sallah ta jam'i su bar shi ya mutu su bar shi ba waɗanda suke tare da usman suka nemi umarni a wajen Usman cewa su su yi huto na huto da waɗannan mutanen Usman bai ba su dama ba kowane lokaci nasiha yake musu nasiha yake musu to aslan mafi yawanci zama musulmi ne ƙarshe dai suka kashe Usman da suka kashe Usman kuma shine khalifa na musulmai sahabbai da waɗanda suke tabi'ai sai ra'ayika suka zamanto guda biyu aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu yana cikin waɗanda suke ga cewa a ayyana mutumin da yake jagora ne sai a bi kadun jinin Usman ibn Affan an gane saboda in aka huta aka ce a bi kadu karkashin wani jagoranci babu a ranar rudu ne shi ma wasu daga cikin sahabbai suka ambata ta a aje ga waɗanda suka yi aiki a kamo su ai so a zo a yi wannan aiki sai ka samu rabuwar ra'ayi guda biyu wanda al-imamul al-imamul al-imam wanda al-imamul malam bai kuniya da yake cewa da'a ma jara bainas sahabati fil waqa yace karabu game da abin da ya shahi rigima ko kuma sabanin da aka samu tsakanin sahabbai kowa daga cikin su dan Allah ne da Aliyu da waɗanda suke da ra'ayi sabanin nashi babu wanda ya saman kansa zuciya kuma sannan qatiluhum minhum wa qatiluhum lahum fakilahuma inda Allah marhumani da wanda ya ɗauki makamin da wanda aka ɗauki makamin akan shi dukansu Allah ya ce ya gafarta musu to kaga wannan wata magana ce wani abu ne mai zaman to daga wannan lokacin sai tsakanin Aliyu ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan shi yana Sham shi kuma yana Madina ƙarshe rigingimu suka kai matakin da aka ce to yanzu Aliyu ya tanazuli daga shugabanci Muawiya ya tanazuli daga shugabanci a sanya wani kwamiti to daga nan wannan matsalar aka samu khawarij sai suka huto daga bayan Ali ibn Abi Talib su ne ake cewa khawarij khawarijawa allazina kharaju ala khilafati Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu suka kafirta Ali suka halatta jinin shi suka ayyana wanda zai kashe shi da fitintun da suka faru a wannan lokacin to wannan su ake cewa khawarij shine shine a wajen hadisi manzo Allah ke cewa sharru sharru adimi sama' mafi sharrin halittar Allah a ƙasar rigin sama babu kama kawani kuma suna ne suna jingina kansu zuwa ga musulunci to manzala sallallahu alaihi yayi bayanin su yake cewa yahtiru ahadukum salatahu ɗayan ku zai rena sallar shi ma'a salatin tare da sallar su sallah suke sujata yanda da wahala ka iya babu zancen isarul mufassal ko tsiwalul mufassal ko wane ne mufassal babu zancen wannan duk abin da za su yi a cikin zurfafawa za su yi abin da mustahabbi ne da suna addini in ka yi karin lada in ba ka yi ba ba komai a kanka sai su nuna wanda ma yi bai aikata shi ba ka huli ahalu suna haka suke haka suke ba in kai ƙarya a ma'aunin hawari ka kafirta ina ka kama ka kayi da wani kayi kus kus ka yi da shi ka kafirta idan ka ba ka sha giya ka kafirta idan ka ba duk wani aikin sabo idan mutum ya aikata shi a ma'aunin khawarij ya kafirta wannan shari'ar manzo Allah ce kuma al sunna ba ka da suke ba mutum wanda zai ƙarya yana na a matsayin shi na musulmi mai sabo wanda zai yi da wani iya na a matsayin shi na musulmi mai sabo haka to wannan khawarij sune manzo Allah ke cewa akan su yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim azumin ka zaka rena idan ka ga nasu azumi sannan kuma yaqra'una alqur'ana suna karanta qur'ani rai rai rai rai rai la yujawizu taraqihi mazalla ce wannan qur'anin bayya wuce wannan jijiyar nasu na wuya bakin shi iya qur'anin bakin shi kawai daidai bakin su bai dira ba cikin zukatansu bakin ne kawai ke faɗi babu a cikin zuciyarsu mazala ke cewa yamruquna min ad-din suna wucewa fat su bar addini kama yamruqu sahamu min ramiya yanda kasan kibiya take huta daga cikin baka fat haka suke wuce suna bada musulunci to wannan duka iya da alaka da abin da ya shahi rishin tantance bauta dan Allah rishin tsayawa a yi ta akan tsarin karantarwar manzon da Allah ya turo sai mutum ya kama rudani shine yake ta alaikum bis sabil was sunnah dole ku tsaya kan waɗannan abubuwa guda biyu da haka fal ibratu fa laysat al ibra bi kasrati al ibadati aw al jihad aw al da'wa abun lura da suna addini ba shine yawan aiki ba ko kuma yawan kaza ko yawan kaza a abun lura wa innama al ibratu bi muwafaqati sabili was sunnah ma'a taqwa wal yaqin abun lura shine aikin da kai akan tsarin addini ne akan tsarin karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne akan tsoron Allah kai shi akan yaƙini kai shi waɗannan abubuwa duka dole sai sun hutu ƙarara daga lokacin da aka samu sarayar ɗaya daga cikin su to shikenan kaga tahiyar ka kenan kawai dan wahala ne Allah kiyaye a an tambayi al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin magabata aka ce mushi wai lima kana sahabatu afdal wai me yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fifici kowa afdal ma anna min at-tabi'in man huwa akthar minhum ibadatan tare da a cikin tabi'ai an samu da suka mafi sahabban bautan Allah yawan kaza yawan kaza yawan kaza fa qala sai al-hafiz bakari yake cewa yace ulaika ta'abbadu wal akhiratu fi qulubihim yace waɗancan sahabbai sun bauta wa Allah lahira a cikin zuciyarsu suna bauta wa Allah lahira a cikin zuciyarsu sai yace wa ha'ula'i ta'abbadu wa duniya fi qulubihim amma su waɗannan na ƙarshe suna bauta wa Allah amma duniya ce a cikin zukatansu da Allah wannan abu kowa ɗauka auna kanshi ka auna kanka ka ba kanka da kanka maki kuma ka san da ya kamata ka gyara lokacin da kake bauta wa Allah da duk wani abin da kake kaiwa ka kawo a kai lahira ce a gabanka ko kuma duniya ne a gabanka ka duba ka ga yadda muka kai imma wajen ɗokan wasu ɗabi'u da halayen da addini kwata-kwata bai rada su ba a cikin abin da yake addini ne sai ka samu mutum a nan ne yake neman duniya sai ka rasa wani wasu al'umma ce sahabban nan sun bauta wa Allah lahira ce a cikin zuciyarsu ya ce na yau ku suna bauta wa Allah duniya ce a cikin zuciyarsu yau aka kabarta sallah abubuwa nawa muke shiga duk wani aikin ibada sai ka ga irin nutsuwa da wannan gamsuwa da ya kamata a ce mun same ta sai ga ina mana rabkan wafa za a yi masallaci kaf a rasa yin ittifaki akan magana guda daya saboda kowa na cikin sha'anin shi Allah kiyaye da haka wannan asar din da aka karanta na Abu Abu Darda za mu ɗauki abubuwa na farallan musulunci kamar haka a cikin shi abu na farko duk aikin da ka aikata da sunan musulunci iya daga cikin falala addinin musulunci za a limka maka lada limkin balimki makuran lada mafi karanci da za baka shine goma daga nan kuma sai abin da ya sama abu na biyu keɓantuwar wannan al'ummar da rana ta juma'a abu na uku sauƙin da wannan addinin yake daga kaga wani abu na tsanani su ba addinin bane ba sannan kuma abu na hudu duk abin da zuciyarka ta raya maka na ba daidai ba matakar ba faɗi ba kai ko ka aikata aikace to ba za a kama kan zunubin wannan abin ba sannan kuma abu na biyar shine raf'ul ismi anil mukhti wan nasi wal mukra an doce zunubi akan duk mutumin da ya kuskure ko ya manta ko kuma ya zamanto tilasta ka akai akan wani abin da ba haka ka tsara ba wani kaɗan daga cikin abubuwan da wannan wannan asar din na Abu Darda yake karantar da mu bayan shi wale yake cewa babu wujubil islam babi wanda zai magana akan wajibcin musulunci musulunci wajibi ne dole ne ba zaɓi ba ne ba ba zaɓi san ka bane ba ka ce a bari in zaɓa ko kiristanci ko yahudanci ko musulunci a shi musulunci dole ne waɗancan abubuwa duka sun rage sun tashi daga aiki yanzu babu abin da za ka yi ubangiji ya karba da sunan bauta na Allah sai musulunci wannan musulunci kuma dole hallau ya tsaya a kan tsarin karantarwar annabin da Allah ya aiko ɗan saƙon da Allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi إلا كان من أصحاب النار نعم ترى وجوب يعني دخول باب الدخول في الإسلام دك يلا يلا معناه سبلا kenan babi da zai magana akan shiga musulunci ko kuma wajibtuwar cewa mutum ya addinantu da addinin musulunci to na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ina muku rantsuwa da wanda raina yake hannun shi wa yake rantsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rantsuwa dan ka san maganar ba maganar wasa bace mazalacin la yasma'u bi babu wanda zai ji labari na ahadun mutum ɗai min hadhihi al'umma a cikin wannan al'ummar yahudiyun aw nasraniyun ko ba yahudi ko ba nasari thumma yamutu sannan ya zo ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba mazalata illa kana min ashabin nari face wannan mutumin sai ya kasance daga cikin yan wuta wannan garanti ashe imani da da musulunci wajibi ne shiga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu wajibi ne ad-dukhul fil islam kenan malam sai ya bude wannan babi da aya alqur'ani mai girma wa qawluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki yake cewa Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda yabtaghi ya rika ghayra al-islam wani abin da ba musulunci ba dinan a matsayin abin da zai bauta da shi Allah ya ce falan yuqbala minhu Allah ya ce ba a amsa daga gare ka kari akan haka wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma gobe kiyama kana cikin asararru in ji Allah to kaga wannan aya tana mana nuni akan wajibcin shiga musulunci wujubud dukhul fil islam لأن الله تعالى ذكر فيها أن من طلب دينا غير دين الإسلام فلن يقبل فلن يقبل ذلك منه duk wanda ya nemi wani abin da ba addinin musulunci ba to Allah subhanahu wataala ba zai amsa mishi ba da wanda zai yahudanci da wanda zai kiristanci da wanda zai wani maguzance shi ba wanda Allah zai amsa wa sai mutumin da ya musulunci kawai kaga aya ce a cikin Qur'anin Ubangiji ana karantawa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu zaka babu zancen sassabci akan mutumin da zai yi wani addini ba musulunci ba a harkar addini tabbas wannan mutumin batacce ne in dai ba musulmi bane kai to kai batacce ne hallakakke ne kuma hanyar da kake saman ta hanya ta take lalatacciya yawa ya ka zo kuma a zancen mu'amalan zamantakewan yau da gobe wannan kuma harakan da al'amari daban amma maganar addini maganar addinin ka in dai ba musulunci bane ba addini wanda yake rushashe ne to shi da Allah ya ambata mana cewa lalle duk wanda ya riki wani abin da ba musulunci ba addini to Allah ya ce ba za a amsa mishi ba kuma dama Allah shine yake amsa sannan kuma makomanka gobe kiyama in dai baka amshi musulunci ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kana cikin asararru al mutaayyan abin da ya tabbata anan shine cewa dole ne akan kowa ya shiga cikin musulunci ba yahudan ne ba nasare ne ba majusi ne a mutumin ma da bai da wani addini ne wajibi ne ya haɗu akan abin da yake addini ne sannan wannan kira da Allah ya yi cewa man yabtaghi wannan kalima ko wannan harafin na man ya haɗa kowa da kowa zakaran au unsa namiji ko mace hurran au abdan bawa ko ɗa arabiyan au ajamiyan ko balarabe ko wanda ba balarabe ba insiyan au jinniyan ko ɗan adam ko aljani fadalla haza ala wujubi dukhul fil islami al khas dole ne mutum ya shiga cikin musulunci keɓantacce wanda aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi to shine amala alai yake a cikin sharhin nan wa hakaza aidan fil ma'ana al akhas wa huwa man ibtaga amalan duk mutumin da yayi wani aikin da laysa huwa min al a'mali allati amara Allah jalla wa ala biha ka aikata aikin da ba Allah ya sa ka ba wa ja'at biha sunna ba sunna ta zo da shi ba misali kirkirarrun abubuwa ko na magana ne ko na aqida ne ko na mine ne to wannan abin za a mira maka shi kai ma falan yuqbala minhu duk wanda ya zo da wata tahiyya wadda ba ta addinin ba falan yuqbala minhu Allah ba zai amsa da gare ka ba sannan kuma karshe za a tabi ai za a tabi ai asara asara nan kuma kala kala ce asaran nan zai iya kasancewa Allah zai haramta maka aljanna fanko fan saboda ya danganta da rishin bin da kai bi an yakhsar aljanna sannan kuma ƙarshe sai ka tuƙi a gidan wuta wa qad takunu khasara sughra yana iya yiwa ya zamanto kai ka riƙe musuluncin amma matsalar ka wasu bid'o'i da kake aikatawa kaga wannan bid'o'in su ma ai falan yuqbala minhu Allah ba zai aushe su ba tunda busu cikin mazmun din abin da yake islam ne dan kun shigo cikin musulunci kun ce za ku musulunci sai kuka kirkiri wasu ayyukan da musulunci bai san da su ba to kar ku taba tsammanin wa in kuka aikata su kuma Allah zai amsa ha filla filla za a ma komi babu zancen bari a rugumtsa gaba ɗaya tunda dai ai musulunci ne gaba ɗaya bari su wuce a babu wannan dole za a yi filla filla komi sai an tantance shi wannan maganar da aka yi miye madogaranta a kaza ne to wannan ta wuce wannan aikin da aka miye madogaran shi a ga aya qur'ani akan fahimtar sahabba ita ya wuce a aiki kaza ga hadisi ingantacce ya wuce aiki kaza fa a wannan ba qur'ani ba hadisi to yaya a ai an jima ana yi haka muka tashi muka uwaye mutuna ya ce a wannan abin da shige kuma har abada falan yuqbala minhu Allah ba zai amsa wannan aikin ba wajibi ne mutum ya imani san haka a cikin musulunci karka rudi kanka karka ba kanka wahala sannan ma da yake cewa ana almal almuradu bil islam anan musuluncin inna dina inda Allah islam suka ce ma'ana akwai al'am akwai al-ma'ana al-khas ma'ana al'am ita ce cewa annabawa gaba ɗaya Allah ya aiko su da ni da musulunci eh gaba ɗaya su Allah ya aiko su da musulunci a ɗayan ta Allah abota a bi annabin da Allah ya aiko tun daga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sannan akwai ma'ana wanda yake alkhas me alkhas shine keɓantacce ga risala ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kuma wannan shi dalilin da ya sa Muhammad ibn Abdul Wahab ya kawo wannan ayar a wannan wajen ma'anarsa shine me cewa duk mutumin da ya aikata wani addini ko wani irin addini ne in dai ba irin na manzon Allah bane ba to Allah ba zai amsa ba falan yuqbala minhu Allah ba zai amsa ba daga fal'ayatu laha umumun wa khususun fahiya amma fi jami'i diyanati shar'iyya allati anzalaha Allah azza wa jalla daga Allah baya amsan wani abu wanda ba addinin musulunci ba sannan kuma khassa ce bi risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama Allah ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi ashe qur'ani ko kuma addinin da manzon Allah ya zo da shi ya kumshi sauran gabaki daya daga in ba irin na manzon Allah ba kai a yau to Allah ba zai amsa maka ba wannan shine ma'anar wannan aya ta farko da malam ya fara bude wannan babu da ita wajibce shiga musulunci sai malam ya ce wa qaulullahi ta'ala da fadar shi madaukakin sarki wa anna hadha sirati mustaqima Allah ya ce wa anna hadha kuma lalle wannan siradi shine hanyata mustaqiman gata nan a tsaye tana tana tsaye yani batta da wani lankwasa fattabi'uhu ku bi wannan hanya ku bi wannan siradin Allah ce wala tattabi'u subula kar ku bi kankanan hanyoyi wanda suke gehe wannan hanyar babba in kuka bi kankanan hanyoyin nan fa fatafarraqa bikum an sabilihi sai ta raba ku game da tafarkin Allah subhanahu wata'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo bayani akan wannan aya sai da ya tsaya kurta wa sahabbai mazala yana yana karantar da su wani lokaci da zane wani lokaci da ishara wani lokaci da nuni wani lokaci da kaza wani lokaci da buga misali sai da ya tsaya ya kurtu sai ce musu haza siratullahi almustaqim wannan shine tafarkin Allah daidaitacce sai wasu kurtu a gehe dama da hagu akan wannan babban hanyar nan sai ce wa hadhihi as-subul waɗannan su ne kankanan hanyoyi wanda su ma daga jikin babban suka fita suna jingina kansu zuwa ga wannan babbar hanyar za a nuna maka musulunci ne za a nuna maka son Allah ne son manzon Allah ne alhali ƙarya ne kawai wani ne shedani zai zauna kirkiro su abubuwa ya tsora mutane akai kuma ya nuna musu ai iya bautar Allah ya tattara akan wannan abin da shi ya zo da shi mazala sai ce musu ku yi hankali wala tattabi'u subula Allah ya ce wala tattabi'u subula kar ku bi kankanan hanyoyin nan mazala ya ƙara zawwa ya ƙara bayani saboda kar wani ya ɓace bai kamata ba bayan aiko manzon Allah wani ya ɓace duk wani abin da ya kamata a yi na mutum ya zama mutumin kirki an rage an gama shi kar ka bi wani ya bata maka lokaci ka tsaya mi Allah ya ce mi manzo Allah ya faɗi ya habbi suka gane ka tsaya akan wannan abin ka bauta wa Allah amma maganar kun gada ka bar shi maganar haka ake yi ko an saba ko an jima ka bar shi babu inda Allah zai tambaye ka akan cewa uwayenka mi suka yi a za a tambaye ka ne ni Allah ya ce ayi to wannan asubul din mazalla ya ƙara da cewa sataftari hadhihi al-umma ala 73 firqa yace ku rubuta ku ajji al'ummar nan sai ta kasu kashi 73 kuma akan wannan subul din da kake gani fa yanzu ka ɗauki misali ƙungiya kaza ko ɗariƙa kaza ko hanya wace ce ko wace ce wane ne sai ka samu akan wannan halin suwa sun tuturu sai ce maka wannan suna ƴan faiza sai ce maka wannan suna ƴan ƴan wane ne su wannan suna ƴan alƙawali sabo wannan suna ƴan tsohon alƙawali su waɗannan ƴan mabiyan wane ne waɗancan mabiyan wane ne a kai ka tsaya kai mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya ake bin manzon Allah Qur'ani da hadisi ba sai wani maka gabaci ba gabaci ɗaya za a maka a karantar da kai eh kuma karatu ne zaman to lahiyayyen karatu ba na son zuciya ba sai karantar da kai ga abin da Allah ya faɗi ga abin da manzon Allah ya faɗi ka duba manyan littafai da aka rubuta a duniyar musulunci suna nan azibe ba ko mai karanta su yanzu ko nan masallacin karkada maktabar tana nan jingim littayi wanda yake su wannan wannan wurin Allah kaɗai san yawan shi amma wace karantawa sai harkoki harkoki ake ko zama fada ake Allah shirye mu gaba daya wajibi ne mutum ya tsaya ya bada dukkan wani abu mai tsada a cikin rayuwar shi don ya fahimci hanyar daidai wannan shine iya gatan da zaka maka kanka gatan da zaka maka kanka ka fahimci daidai ka bauta wa Allah saboda ka haɗu da Allah salim alim wannan shine gatan da zaka maka kanka wallahi duk abin da kake ganin duniya na rudani da yadda ka san mahalci wallahi haka abin yake ka kwanta ka yi mahalci ka tashi an yi wancan ya wuce babu ko to wallahi rayuwar nan haka ne kawai ka tsaya ka yi abin da ya kamata tun a yanzu kafin damar da kake da ta kuce maka kuma kar ka yarda wani ya maka wasa da addinin ka duk yadda yake da girma shi da girman shi duk yadda yake jin tashi dan ajin tubarkalla ne ya rike kai ya barka ka fahimci da zaka bauta wa ubangijinka ka wani da Allah lafiya amma maganin cewa yana da girma yana da wane ne wannan tan ruwan shi shi ta gano shi ta gano Allah bai aiko maka shi ba ko mazala ya maka bayanin cewa subul hanyoyi kankana ga sunan mutane suna kirkirar bidiyoyi kuma suna mursisi su nuna cewa shine bautan Allah alhali ba haka nan bane wa anna hadha sirati Allah yace mustaqiman fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi kankana hanyoyin nan mazala ce waɗannan hanyoyin nan kashi 73 nan yace kashi 72 gaba ɗaya wuta za su ta yi wa wani manzon da Allah ya turo wanda zai karantar da kai addini ya karantar da kai da zaka bauta wa Allah yace kashi 72 wuta za su ta yi bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne ga masu imani da haka yi mana bayanin duk abin da ya kamata kaga bai kamata ba a ce ka zo ka bace saboda son zuciya son zuciya duk wanda kaga ya bace son zuciya ne a ce maka kaza ka ce ai kuwa haka kuke ba mi kabi son zuciya a ce kaza ka ce a kai kazan nan gaskiya inda ma je kaza ka ce mi kai son zuciya ai babu magana ga duk mutum mai imani bayan magana Allah da manzo ai ya kare إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم baya halatta ga mai imani namiji ko mace idan Allah da manzo suka zartar da wani al'amari ka zama to kana wani zaɓi zaɓi mai gare ka waye kai karka ba kanka wahala karka ba kanka aiki ka wahaltar da kanka gaje da kanka kuma ka je gobe kiyama ya zama to maka tashin hankali kan tashin hankali daga ka tsaya akan maganar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wannan hanyar nan as-sabiqin nan wanda take totar ba subul ba Allah ta fata farraqa bikum an sabil wannan kankanan hanyoyin sai ya sa ku rarrabu ku daddatsu ku kasa yin magana guda ai ta cin juna ai ta kaza ai ta kaza da sunan musulmi ya za a yi a ce ai musulunci kai kana faman ka bauta wa Allah subhanahu wataala ka da Allah da bauta wani kuma ya kawo mun baje na kira mutane akan ai shirka ga Allah wace irin tayya zaku kai iya da'awar da kake da kokarin da kake ya za ai kar mutane su shirka shi kuma wannan abin ya sa a gaba wace irin tayya zaku tare ko kuma ga maganar manzon Allah kuma ya ajje ta a gehe ko ko tashi yake so a yi aiki da ita a bar ta manzo Allah shi wane ne shi ba kowa bane ba ga magana da ya kamata a aiki da ita ta annabin da Allah ya turo haka kawai sai wannan kama iska zo tsora kan wani abu a kar mutum ya yarda ƙwarai da gaske to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya ambata mana anan al-imam mujahid yake cewa a cikin littafin yace as-subul yace hanyoyin nan kankana yace sune al-bid'u wa shubuhat bid'o'i kwashe kwashe wa shubuhat da shubuhohi kaga bid'a shubaha wanda suke batar da mutane a ai ko ma manzon Allah bai ba ai bai hana ba za ka ji wa'in bid'a suna ce ai to ai ina manzon Allah ya hana ina ce ka ai shi al'aslu fil ibadat ka riƙe wannan ka'idar al'aslu fil ibadati at-tawaqquf duk abin da za a ce za a samu lada asalin shi shi ne kowa turfi za a kowa tsaya illa ma dallar dalilu shari'iyyu sai abin da dalili na shari'a ya nuna sai mai aikata yawwa yanzu in na zo na ce muku abu kaza bautan Allah ne me ya kamata ku ce ina dalili don da aibar daga aljuna za ta hudu ina baku ba eh tun da ba manzo Allah ba ne idan manzon da Allah ya turo muku bayani wannan kai tsaye za ku ɗauka saboda Allah ya turo shi amma duk wani wanda zai bayani wanda ba manzo na Allah ba ana buƙatar dalili kai ba kai tun lokacin sahabbai ake neman dalili Umar ibn Khattab ɗaya daga cikin sahabbai ya zo gidan shi yayi sallama ya amsa ya ji shuru ya ce adkhul ya ne isti'zani ya ji shuru sai ta yi shi umar yake ce da suka ɗaya ce wai kamar ba mune kamar cin ɗazu kazo gidan ya ce eh ya ce aina istizani baka amsa ba ya ce wani istizani ko ba na amsa maka sallama umar ya ci kwalash ya ce ya za a yi ka faɗi abin da bai cika addinin Allah sai ya ce a ina da dalili ya ce mu je gidan wani suka je gidan wanda daga cikin sahabbai sai ke cewa to ai wannan abu ne wanda yake sananne da yawa daga cikin sahabbai suna zama manzo Allah ya faɗi haka umar bai sani ba a lokacin aka ƙara mishi wannan ilimin umar radiyallahu anhu dalili suke nema ba haka ba kawai a ce wawa ne ya ce ya ce abu huraira yake cewa wai ya ce aksha an tunazzala alaikum hijaratan min sama ya ce wallahi ina jin tsoron a muku ruwan duwatsu daga sama أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر إنا تشي مكو منزل الله ياتي ويكون تشي من أبو بكر وعمر سنتي wa yake maganan abubakar da umar idan ina magana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fa mafi alherin al'ummar nan kenan mafi alherin karnin da ya rayu a cikin al'ummar nan to kawai haka shikenan yau wani ɗauku ciku ba mu kawai haka nan sai zo shaɗan ta maka wani abu kuma ka mishi biyayya kai ka san tabbas a duniyar addini ƙarshen ƙurƙu kenan ƙarshen wawanci wani zo dora kan wani abin da yake addini ne alhali babu dalili daga al'aslu fil ibada at tawaqquf daga ce bautan Allah za a yi asali shine kowa tsaya in aka ce abu kaza addini ne sai a ce to ina dalili yawa sai a ce ai ga hadisi nan ga aya nan fasarar su kaza ne sahabbai sun fahimce su a kaza shikenan wannan bauta Allah ce amma baka kirkiro bid'a ba yau ka ce ai sai an gudu maka hadisi inda manzon Allah haram yana abu abubuwa nawa aka kirkira ga sunan kuma ana ta yin su da suna addini yace Allah mujahid yake ce as-subul yace al-bid'a sune bid'o'i wa shubuhat da shubuhohi to mutane a bangaren da ya shahi bin kankanan hanyoyin nan kaso ne daban-daban in ma an yattabi'a sabilan munafiyan lil islam bil kulliyya ko mutun ya kama wani subul wani hanyar da kwata-kwata ma bai da alaƙa da musulunci kamar yahudanci ko nasaranci ko addinin buda ko da makamancin wannan kaga wannan zallan kafirci ne wannan yana yana yawa da zama to hanyar da wani yabi nan yabi kenan wannan kaga shi ma subul ne ko kuma ya zama to daga cikin subul din nan imma an yakuna asluhu musliman ya zama to a musulmi ne walakin walakin taba al ahwa wal bid'ah amma ya bi son zuciya kuma ya bi bid'o'i فهذا بدعته قد تكون مكفية مكفرة yana iya yiwa bid'a ta zamanto bid'a ce babba wanda za ta iya kafirta shi kuma yana iya yiwa ta zamanto bid'a ce ita ma ƙarƙararrama kenan wannan maganar ubangiji da yake cewa wala tattabi'u subula sharhi akan shi abubuwa ne daban-daban ko ya zamanto subul din asalin abin da ke kafirci ne wannan ya koma gidi ko kuma ya zamanto a musulmi ne amma ya kirkiri abubuwa da sunan musulmcin to shi ma kuma kaso ne daban-daban wanda la'alla wanda zai iya zamantowa matashiyar karatu a sati mai zawa insha Allah ta'ala kenan sai mu tashi maganar al-Imam Mujahid na cewa as-subulu shine magana al-bid'u wa shubhat da izinin Allah subhanahu wa ta'ala gobe zai zamanto ranar tara ga wata na al-Muharram sannan kuma litinin zai zamanto goma ga wata na al-Muharram azumin da ake kira shi da suna tasu'a da ashura tasu'a da ashura da gobe da jibi lahadi da litinin manzala sallallahu alaihi wasallam ya azumci ranar goma ga wata ta almuharram sai yake cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya rayar da ni zuwa shekara mai zawa zan azumci tara kuma in azumci goma to Allah bai rayar da shawar lokacin ba idan wanda ya samu dama zai iya tara kuma ya yi goma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله